الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asaba uku ga watan almuharram shekara ta 434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha bakwai ga watan sha daya shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran shi da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am alaikum
game da kati na hoto na kati na mace na'am kamar ana sai ta hidda ma'ana sai ta hidda gashinta sannan a dauki hoto ta kati wannan baya da ita musulunci
wai tambayar dan uwa dangane da hoto na kart ga mace tare da cewa ita dokar ƙasarmu ta tilasta ma dole sai mace ta hudda ɗan kwali an gane ko sannan za ta yi hoto wanda yake na kart inda za ta yi hoto na kati ma'ana kanta a lullube wannan hoto ba za su amsa ba shi dai a takaici matsayinmu dai jama'a ce ta musulmi kuma hukumar kasanmu hukuma ce ta musulmi a matsayinmu na musulmi ya kamata duk dokar da aka kawo mana mu tsaya mu yi mata kuskurima abin da yake ya ci karo da shari'a to mu yi kokari mu gyara don haramun ne mace wadda ta yi imani da allah da ranar kiyama wato ta bayyana wani bangare na jikinta wanda Allah ya haramta ta bayyana gashi ko yana daga ciki gashin mace al'aura ne iya abin da yake ba al'aura ba a jikin mace fuska da tafin hannu don haka kasancewar in ya kama tilas sai ta yi karfi saboda wasu abubuwa na ɗawainiya ta rayuwa wanda dole sai da su to wannan larura ce za ta iya yi an gane ko tare da kuma tana kyamar haka a zuciyarta amma a ka'ida wannan tsari ne wanda yake na kafirci wanda bai dace ma jama'a ta musulmi na'am
mawaki wanda ya waƙoƙi daga wato a kasuwar kuma daga baya kuma ya za a yi ne matsayin wannan kasukan da ya watsa a duniya ko da shi ya kuma waka tana da tana mabe
wani misali mawaƙi ne wake-wake waɗanda suke na batsa Allah ya masa dace ya tuba bayan kuma kasutocinsa wake-wakensa duk sun yada a duniya yaya game da abin da ya watsu na wake-waken shi kuma game da tuba shi tuba daidai wannan tuba ne ingantacce waɗannan wake-wake da suka watsu a duniya in har yana da halin yadda zai iya tattara su ma'ana ya saye dukkan wani kasat ya ƙona shi to wannan in yayi ya kyautata kuma amma fa ba tilas bane ba akan shi dan shi iya abin da yake tilas akan shi ya fito ya bayyana ma jama'a cewa ya tuba san da cewa wannan aiki da ake danganawa zuwa gare shi daga yau yayi hannun riga da shi don haka shi tuba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kuma kamar yadda Allah ya tabbatar mana da nasi na alkur'ani duk aikin da mutum yake na saba ma Allah in dai ya kyautata tuba to Allah ya yi alkawarin gaba daya wannan zunubi da ya dauka Allah zai kankare masa shi maimakon haka ma wake-waken nashi da suka watsu in waka dubu ya kada wannan kowace waka daya in dai tuba ya yi kyau sai Allah ya rikida ta ta koma aiki na lada kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الشاهد فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات waɗanda suke kyautata tuba bayan tubansu su biyo baya da ayyuka na ƙwarai ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne allah ke canza miyagun ayyukansu sai su koma kyawawa duk wani aiki da ya yi na banza sai allah ya rikida shi ya koma aiki wanda yake na lada to don haka shi tuba ba abin da bai ya kankarewa na zunubi kamar yadda Allah ya ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim don haka can Allah ya ce kul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaudu faqad madat sunnatul awwal Allah ya ce ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu in har sun daina kafirci ubangiji ta'ala ya ce za a gafarta musu duk abin da ya gabata wato na miyagun ayyukansu to gaya zunubi dai ba zunubin da ya wuce shirka da kafirci in mutum ya kyautata tuba gaba ɗaya allah ya kankare masa don haka a nan wannan watsuwar wake-waken shi duka bai shane shi ba ƙwarai shi dai abin da ake bukata ya kyautata tuba akwai wani shahararren makaɗi na ingila wanda ya musulunta da Allah ya azurta shi da musulunci duk dukiyar da ya samu sai ya ringa sarrafa ta akan ayyuka na addini ya ringa gina masallatai da duk wasu abubuwa na ɗaukaka addinin musulunci yana ɗaya daga cikin waɗanda sababi ne na yaɗuwar musulunci a ƙasar ingila kwarai domin ɗan ƙasarsu muka yi tattauna da shi yake bani bayani game da shi kwarai wanda da a wani shiri da wannan yake yi dr aminu din a duran juma'a wanda ake cewa addini da rayuwa a jamus da akwai wani shiri da suke yi to akwai wasu wake-wake da rera amma babu kiɗi a ciki amma wake-waken su ne irin su ɗala albajaru alaina su ne a wannan lokaci ya canza da su suna sa waƙa ɗaya daga cikin wake-waken shi na'am wai bayan mutum ya tuba kuma ya ringa alfahari da wasu ayyuka da yi na sabo wannan bai dacewa wannan tuba dai in ya cika sharaɗin tuba tuban shi yayi sannan ya biyo baya ya ringa ambata ni nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza wannan duka bai dace ba kwarai abin da ya kamata duk wani aiki da kai na sabon Allah to ka manta da shi tunda ka rige ka kyautata tuba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu siya mun tsaya ƙarshen wato babi na 61 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 62 wanda shi babi na 61 yana bayani ne dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame game da yin kaho ga mai azumi tare da cewa baban da ya gabace shi yana nuna yin kaho na ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata azumi kamar yadda yake cewa abdar alhajim wal mahjum mai kaho da shi wanda aka masa kaho mazan Allah ya ce gaba ɗayansu sun ɓata azuminsu ma'ana sun karya azuminsu to sai muka samu wannan babi na gaba wanda ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho alhali yana ɗauke da harami kuma hali yana azumi wannan kuma a hajjinsa ne na bankwana don haka wancan hadisi ne ya ce mai kaho da shi wanda aka masa kaho gaba ɗaya sun karya azuminsu hadisi ne wanda yake mansukh don haka ba laifi mai azumi yakan iya yin kaho an gane ko kaho shine in ma ka ce bugun jini ko kuma ka ce hijama duk da cewa in ka ce hijama dai larabcin ne dai kai amma ba yare ba ne wanda yake na hausa to don haka kasancewar amma in har ka tabbata idan aka maka wannan kaho kana azumi jikinka zai samu rauni raunin da zai kai ka ka ajiye azumi to wannan bai ya dacewa kai kaho amma in ka tabbata wannan kaho ba zai taba wani kuzari na jikinka to wannan ba laifi kakan iya yi قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس وابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كأحدكم إن ربي يدئمني ويسقيني قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره الوصال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر الإمام الترمذي الله يجيكنسا ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin tazarci ga mai azumi abinda ake nihi da alwisal wato shine zarcewa akan wani aiki an gane ko misali yau ka dau azumi rana ta fada maimakon ka yi buɗe baki sai ka ki buɗe baki sai ka zarce ka hada da azumi na gobe to shine wannan babi da malam yayi abin da yake nuna mana haramci ne ga mai azumi wato ya yi tazarci kamar yadda bayani ya gabata shi lafazin karahiya idan ka ji shi a bakin magabatan kwarai to abin da suke nihi haramci sabani ga malaman fitku na baya-baya su ne suka bambanta tsakanin makaruhi da abu wanda yake haramun idan ka ji malaman fikihu sun ce maka ruhi to abu ne wanda in ka bar shi za a baka lada amma idan ka aikata shi ba za a rubuta maka zunubi ba amma su magabata in ka ji sun ce abu kaza maka ruhi ne to abin da suke nihin haramun ne kada'an kamar yadda bayani ya gabata ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratul isra tunda ya kamo bayani daga faɗarsa la taj'al ma allahi ilahan akhara فتبعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima har ya kai fadarsa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wala walan tabluga al jibala qula sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha gaba ɗayan waɗannan abubuwa da Allah ya zana sanya masa kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa sannan tsawatar da mahaifa an gane ko da irin kisan kai da irin su zina irin su tafiya da takama a ban ƙasa da sauransu gaba ɗaya sai ubangiji ta'ala ya ce kullu zalika kana tan inda rabbika makruha ko kuma kullu zalika kana uhu inda rabbika makruha kaga anan ba wanda zai iya ce maka zina makaruhi ce ko ya ce maka kisan kai makaruhi ne abinda ake nihi da makaruhi anan haramun ne to don haka anan da ya ce babu ma ja'a fi karahiyatil wisali lisa'im wato babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin tazarce ga mai azumi shine malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuwasilu kar ku yi tazarce kin azumi anan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar su yi saboda su sahabbai iya tunaninsu da idansu yana kan rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi in dai suka fahimci bai keɓanta da shi ba to wannan shine abu mai kyau a wajen su kuma za su dukufa akan yin shi bakin gwargwado abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari shine mara kyau a wajen su don haka aimi suka ce sai suka ce da manzon Allah ya ce musu la tuwasilu kar ku yi tazarci in azumi qalu sai suka ce fa innaka tuwasu ya rasulullahi ai kai kana sadar da azumi ma'ana ka hada kwanuka ba tare da kayi buɗe baki ba qala sai manzon Allah ya ba su uzuri sai ce inni lastuka ahadikum manzon Allah ya ce ni fa ban zamanto ba kamar ɗayan ku a wata riwaya sai ke cewa inni lastu mislakum manzon Allah ya ce ni ba kwatancin ku bane inna rabbi yud'imuni wa yasqini lalle ubangiji na shike ciyar da ni shike shayar da ni an gane ko to ai kowa ma Allah shi yake ciyar da shi yake shayar da shi kamar yadda yake cewa annabi Ibrahimu da yake addu'a Allah zai khalaqani wa huwa yahdi wallazi huwa yud'imuni wa yasqin wa idza maritu wa huwa yashfi to a nan abinda manzon Allah yake nihi da ya ce inna rabbi yud'imuni wa yasqini lalle ubangiji na shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni ma'ana a lokacin da nake azumi dangane da wannan jumla malamai suna da maganganu kamar guda uku wasu malamai suka ce jumla ce majaziya ma'anar lalle ubangiji na shi yake ciyar da ni yake shayar da ni ma'ana Allah yana bani kuzarin mutumin da ya ci ya sha an gane ko ci da sha suna ƙara kuzari a gangan jikin ɗan adam to idan ina azumi don kar ku fahimci cewa na yi tazarce ubangiji na shi yake ciyar da ni yake shayar da ni malamai suka ce yana bani ƙarfi da kuzari na mai ci da sha ma'ana ta biyu malamai suka ce wannan jumla kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya karkata zuwa cewa wannan ma'ana ita tafi dacewa da ita ma'ana irin tunani da yake game da girman ubangiji tabaraka wa ta'ala da ganawar da yake da ubangijinsa da jin daɗin da yake samu a cikin zuciyar shi na ganawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake shagalar da shi ya mantar da shi dangane da ci da sha wannan ku abu ne wanda yake sananne ka ɗauka waɗanda suka shiga kogi wanda yake na soyayya mawaƙa waɗanda sun gabata mawaƙa tun na jahiliya idan mutum ya riga ya ƙulla soyayya da mace lokacin cin abinci zai yi amma ya manta da cin abincin kuma ko an ka masa abincin ba zai iya ci ba sai ya ji a ƙoshe yake saboda wannan tunani ya mamaye zuciyar shi gaba ɗaya ya mantar da shi dangane da ci da sha to balantana tunanin mai saman mai kasa da abin da yake tsakankanin jin daɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake samu a cikin zuciyarsa na ganawa da yake da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ibn al-qayyim yace shine yake mantar da shi dangane da ci da sha shi kuma ci da sha daman abu ne lalle wanda tunanin mutum in har wani abu bai shagaltar da kai ba shine tunanin ka yake dawowa akan ci da sha kaddara cewa yau wani aiki ya zo ya shiga gabanka so da yawa aikin ya shiga gabanka zai mantar da kai dangane da ci da sha yanzu misali ka dauki irin masu kuɗi lissafin dukiya kadai yake mantar da su dangane da abinci da abin sha idan aka kai shi likita sai a ce yunwa ce sai ku ringa mamaki shi kuma tunanin nashi ne ya riga ya tafi kan dukiya wanda fa in zai ci abinci fa sai an zo an dan lallabe an samu mai iya zance ya zauna a gefe yana masa zance sannan zai samu damar da zai ci wannan abinci to balantana tunanin ubangiji ta baraka wa ta'ala don haka shine malamai suka ce shine wannan ma'anar wannan hadisi wasu malamai suka ce wannan hadisi mu a zahirin shi za mu tafi abinci ne na musamman da abin sha na takanas daga wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala ake zauwa da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don karramawa an gane ku illa kasancewar wasu malamai suka ce to ai kuma zauwa da abinci a bashi ya ci wannan ya ci karo da wato halin mai azumi daman shi ma'anar azumi mutum ya kame dangane da ci da sha tun daga ketowa alfijir har zuwa fadawar rana to in an zo masa da abinci da abin sha to ina maganar azumi don haka dai ita waccan magana ta farko da ta biyu su ne da suke kusa da wannan hadisi a takaice dai shi wannan hadisi abin da yake nuna mana haramun ne yin tazarci wato game da mai azumi in ma ya zamanto mutum magarba ta yi rana ta fada ka ki cin abinci sai ka kai tsakiyar dare wannan duka bai dace ba ko mutum ya hada da na gobe wannan duka bai dace ba domin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin la'anan nahiya ce cayi la tuwasilu manzon Allah ya ce kar ku yi tazarcin azumi suka ce fa innaka tuwasil ya rasulullah kai ku ai kana sadar da azumi kana tazarcin shi ya manzon Allah sai ya ce a inni lastu ka ahadikum ni dai ban zaman ba kamar ɗayan ku domin ubangiji na na ciyar da ni na shayar da ni malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da abu huraira da aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan umar da jabir ibn abdullah da abu sa'id al-khudri da bashir ibn al-khasasiya allah yarda da su gaba daya sun rawaito hadisin da ya ka iya zama a karkashin baba malam ya ce hadisin anas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na cikin sahihul bukhari sai malam yace wal amalu ala hadha inda ba'd ahli aiki akan haka yake wajen wasu malamai kari hudu wisala fi siyari wato sun kar sun haramta yin tazarci na na azumi ma'ana sun karhanta mai azumi ya sadar da azumin yau da na gobe ma'ana sun haramta sai yake cewa an rawaito daga abdullahi ibn zubair jikan abubakar Allah ya kara masa yadda annahu kana yuwasilul ayyama wato abdullahi ibn zubair ya kasance yana tazarcin kwanuka wala yufdir wato baya aji azumi kwanuka kamar yadda wato ibn abi shayba ya fitar da hadisin da dangane ingantacce a cikin littafin sa al-musannaf wato kwana sha biyar yake yin tazarcin shi abdullahi ibn zubair an gane ku tare da cewa hadisi da ya inganta kwana sha biyar yake yin tazarcin azumi ba tare da ya yi buɗe baki ba sai a bincika kuma a bangaren likitanci da sauransu mutum zai iya kwashe irin waɗannan kwanuka bai ci ba bai sha ba a taƙaice dai shi ibn zubair yana yin wannan tazarce na azumi menene iya uzurin da zamu bashi zamu iya bashi uzurin tana iya yiwa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cin masa ba inda ya cin masa ba yanda za a yi ya ketare wannan doka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya uzuri na biyu da za mu iya bashi ko takan iya yiwuwa shi a iya fahimtar shi tausayawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da muminai da ya hana su amma ba dan yana nihin haramun bane su yi ta zarci gane ko waɗannan uzuri guda biyu su ne dai iya abin da muka fahimta a cikin maganganun malamai wanda za mu iya ba dukkan wani sahabi ko wani malami wanda yake na sunna wanda ba shi da ta'addanci da ganganci game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya zo da abin da ya saba ma sunna to uzuri zaka ba shi don haka shekul islam ibnu taimiyya Allah ya ji kansa ya yi wani littafi mai tsantsar fa'ida wanda ake kiran shi raf'ul malami anil a'immatil a'lam wanda waɗannan limammai namu hudu al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad da sauran malamai na sunna sai da ya nema musu uzuri ɗina bin ɗaya sama da uzuri goma a duk lokacin da ka ga maganar su ta ci karo da ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama to takan iya yiwuwa kaza ne dan ba a ganganci ba suke saba ma Allah ko su saba ma manzansa dan ba mu wani wanda yake ma'asumi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran manzannin da suka gabace shi babu ma ja'a fil junubi yudrikuhu al-fajr wa huwa yuridu siyam wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mai janaba da alfijir ya cin masa shi ko yana nihin yin azumi gobe ma'ana alfijir yake to kana da janaba ba tare da kayi wanka ba kuma kai kana nihin kai azumi shin yaya azumin za ka ɗauka niyya za ka yi ka ɗau azumi ko kuma janaba tana iya hana azumi shine zamu ga amsar tambayar ana قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب هو الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنوبا يقضي ذلك ذلك اليوم والقول الأول أصح wato aisha da ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda suke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yudriku alfajr alfajr ya kasance na cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana alfajr ya hudo wa huwa junubun min ahli manzon Allah alhali yana da janaba game da saduwa da iyalinsa lafazin wa huwa junubun min ahlihi jumla ce haliya ma'ana alfajr su da yawa yakan keto alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da janaba janaba kuma ta saduwa da iyalinsa ba mafarki ba an gane ku don haka suka kayyade suka ce wa huwa junubun min ahlihi takan iya yiwa in aka ce wa huwa junubun wani ya iya fahimtar cewa takan iya takan iya yiwa muhulki ne muhulki ko abu ne wanda ban makawa sai ya ce wa huwa junub suka ce wa huwa junubun min ahli alhali yana da janaba game da saduwa da iyalinsa suka ce thumma yagtasilu sannan manzon Allah sai yayi wanka fa ya sumu kuma ya ci gaba da azumi kaga anan kasancewar ashe na halatta ga mai janaba ya wayi gari yana mai azumi an gane ko ko kuma mu ce mai azumi ya halatta ya wayi gari halin yana da janaba kenan dan kasancewar rashin wanka kafin ketowa alfujir bai ya nuna cewa mutum ba zai dau azumi ba kamar yadda akwai hadisi yana cikin bukhari da muslim wanda a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man asbaha junuban fala siyama la duk mutumin da ya wayi gari halin yana da janaba manzon Allah ya ce ba shi da azumi kenan dole ne mai nihin yin azumi gobe kada ya sake alfijir ya keto yana da janaba kafin alfijir ya keto to maza ya yi wanka amma in alfijir ya keto halin yana da janaba to ba maganar azumi to amma wannan hadisi hadisi ne mansukh wanda kasancewar abu huraira Allah ya kara masa yadda akan wannan hadisi ya tafi domin ya ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ringa ba da fatawa amma daga baya da wannan hadisi na Aisha da Ummu Salama ya cin masa suka tabbatar masa cewa gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai kwana da janaba alfijir ya keto alhali yana da janaba ko manzon Allah ya wayi gari yana mai azumi sannan mazan Allah ya yi wanka a wannan lokaci to don haka shi abu huraira lokacin da ya ji wannan hadisi daga ummu salama kai tsaye ya dawo daga wannan fatawa tashi ya tafi akan halaccin me azumi zai iya wayuwar gari yana da janaba ko da janaba ce wadda take ta saduwa da iyali kuma wannan hadisi na nuna mana halaccin mutum ya kwana da janaba illa kasancewar kar mu manta ya gabata tun a cikin kitabu tsahara in har mutum yana sanya kwana da janaba sai in ya tashi ya yi wanka to kada ya sake ya kwanta sai ya yi arwalla arwalla cikakka irin ta sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana malam ke cewa hadisin Aisha da Ummu Salama wato hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihul bukhari da muslim malam yake cewa aiki akan haka yake a wajen malam mafi yawan malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasunsu kuma wannan fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani da Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya al-Hanbali gaba ɗayansu sun tafi akan cewa ya halatta mai azumi wayi gari yana da janaba wasu malamai daga cikin tabi'ai suka ce idza asbaha junuban in har mai azumi ya wayi gari yana da janaba ya qadi zalikal yawm suka ce dole zai rama wannan yini malam yace wal qawlu al awwalu asfa fada ta farko ita ce mafi inganci ya halatta mai azumi ya wayi gari yana da janaba domin su waɗanda suka tafi akan cewa in ya wayi gari dole ya sake azumi akan wannan hadisi na abu huraira suka tafi shi ma kanshi abu huraira kin ya dawo daga kan wannan fatawa ta shi su ma kuma ya zama tilas in dai wannan hadisi ya ci musu su dawo babu ma a fi ijabati sa'imid da'awa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karɓar gayyata ta mai azumi ma'ana kana azumi wani ya shirya walima ya gayyace ka yaya za ka yi قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي أربة عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين هو المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصل يعني الدعاء قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم قال أبو عيسى وكل الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حسن صحيح wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan an gayyaci ɗayan ku zuwa wani abinci na walima manzon Allah ya ce falyujib wato dole ya amsa amma fa walimar da karba gayyatar ke zama wajibi ita ce walima ta angwanci duk wata walima koma bayan ta angwanci karba ta matsayin mustahabi ne amma in ta angwanci ce an gayyace ka kuma babu wani aiki na asha a wajen walimar to wannan dole ka amsa kai in har ma akwai aiki na asha amma fa da sharadi in ka iya canza wannan aiki na asha ka hana to karba wannan gayyata ta zama wajibi a kanka amma in ka san ba za ka iya hanawa ba to wannan wajabci ya sauka daga kanka domin sharaɗin karba gayyata ta walima ya zama to babu abubuwa na saba ma Allah subhanahu wataala wanda kar mu manta bayani ya gabata wata rana an gayyaci wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen wata walima shiga gidan da yake sai ya ga duk an kashe katangu da sakalu da wannan sai ya juya baya aka bi bayan shi a kirawo shi ya ce na ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana domin manzon Allah ya ce mu ba a umarce mu ba dangane da suturce katanga domin kafe katanga a sanya mata wani kilishi ko wata sakala ko wani kashimir duk almubazziranci ne da tozartar da dukiya in har ado ake so a masa fenti mai kyau wanda zai zauna shekara da shekaru to shine sai yake cewa idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan aka gayyaci ɗayan ku zuwa wajen zuwa abinci na walima sai mu ce walima ta angwanci an gane ko domin wata wata riwaya manzon Allah cewa yake ila ta'ami ursin au kama qala sai yake cewa falyujib wato dole mutum ya amsa sai ya ce fa in kana sa'iman falyusalli manzon Allah ya ce in har ya kasance yana azumi to me zai yi fali salli shine malam sai ya ce ya ani du'a ma'ana yayi addu'a ma'anar fali salli yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka ga wannan walima da aka shirya domin lafazin fali salli wato an ciro shi ne daga as-sala as-sala ma'anarta a yare na larabci shine addu'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الشاهد وصل عليهم أي أدعو لهم بالبركة الله يجي إيمس الدعاء cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyar su bayan ka karbi zakka to dan haka anan malam sai ya fassara mana fal yusalli fa in kana sa'iman fal yusalli shi wanda aka gayyata wajen walima in har ya kasance yana azumi manzon Allah ya ce fali salli in ya ji kenan sai ya yi addu'a tare da cewa al'imamu tsayibi Allah ya ji kansa shi sai ya ɗauki hadisin akan zahirinsa fa in kana sa'iman fali salli ya ce in ka je gidan walimar sai ka koma gefe ka yi nafila raka a biyu in yaso sai ka fita ka shiga sha'aninka an gane ko to amma ma'anar shi dai a nan fali salli shine ya yi addu'a a wannan hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idza du'iya ahadukum wa huwa sa'im idan an gayyaci ɗayan ku wajen walima alhali yana azumi fal yaqul inni sa'im manzon Allah ya ce ya ce ma me gayyatar ni dai azumi nake an gane ko in ka saba azumin litinin da alhamis ya ce gobe akwai walima sai ka ce gobe ku yini ne wanda nake azumi ka ba shi uzuri in kuma a ran da ya gaya maka a ran nan ne ake walimar kuma kai alhali kana azumi manzon Allah ya ce to ka ce masa azumi kake idan ka ba shi wannan uzuri ya karba falillahi alhamdu wajabcin halartar wannan walima ya sauka daga kanka amma fa idan ya nace ya ce fa dole fa sai ka je an gane ko idan ya nace maka cewa dole sai ka je to sai ka je amma kuma ba dole bane baka ci abincin walimar ka kai azumin ka ba dole bane amma in kaga zai samu damuwa dangane da rashin cin abincin walimar malamai suka ce ka ajiye azumin ka ci abincin walimar shi yafi ka ci gaba da azumin ka domin shigar da farin ciki a cikin zuciyar dan uwanka mumini abu ne wanda yake abun so abun kauna a shari'a ta musulunci don haka dai a farko dai ko baka azumi cin abincin walima ba wajibi bane amma in baka azumi an so ka ci abincin da aka shirya na walima kamar yadda muke faɗa su da yawa za ka gani idan mutum ya tafi wajen sauga an ce bismillah ku taso sai ka ga mutum ya koma gefe wannan kuskure ne shi wanda ya gayyace ka ka zo zai iya samun damuwa akan haka kai ko da kanzo ne ya dafa ya ka ka je ka saka ko kuma in har ka ga baka bukatar abincin ka ɗan yi hikima ka shiga in ya so in an shiga ka koma gefe in an gama ci a fito tare da kai domin shi duk abin da za ka sanya na murna a cikin zuciyar ɗan uwanka mumini to haka ake buƙatar ka gabatar masa don haka malamai suka ce cin abincin walima ba dole ba ne amma sunna ce mustahabba in mutum yana azumi to wannan ba dole ba ne bai ci amma in ya ga shi mai walimar zai samu damuwa malamai suka ce a nan ya ajiye azumin shi ya ci abincin shi ya fi dacewa an gane ko tare da cewa amma in ka ba shi wannan uzuri ka ce masa inni sa'im kuma ya karbi hanzarin ka to wannan fannin lafiyar hannu zuwa walimar bai zama wajibi ba akan ka ya sauka don haka kenan a nan idan mutum ya gayyace ka wajen walima in kana da wani uzuri to yi kokari ka bashi uzurin don shi uzurin bai keɓanta ba da azumi kaɗai in dai akwai wani uzuri da ya gitta maka to yi kokari ka bashi labarin ka bashi bayani dangane da wannan uzuri malam ke cewa waɗannan hadisai guda biyu a wannan babi na karɓa gayyata ta mai azumi malam yake cewa hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na biyu yana cikin wannan sahihu muslim babu ma a fi karahiyati sawmil mar'ati illa bi izni zawjiha wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin azumin mace azumi na nafila dole sai da izinin mijinta an gane ko sai da izinin mijinta wato za ta dau azumi in har ta dau azumi ba izininsa to wannan yana da damar da zai iya karya mata azumi idan yana bukatar ta قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي أنهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tasumul mar'a mace ba ta yin azumi azumi na nafila ya ce la ta sumul mar'atu wa zawjuha shahidun yawman min gairi shahari ramadan manzon Allah ya ce ai mace mumina ba ta azumtar yini in dai ba na ramadan bane ba wato alhali mijinta yana halarci manzon Allah ya ce sai da izininsa wannan la nafiya ce ka'ida ta malaman balaga suka ce annafiyu ablagu minan nahayi da a ce maka karka yi kaza gara a ce maka ba a yin kaza in aka ce maka ba a yin kaza ba a yin kaza ya kunshi hani da daɗi akan haka ina ji mun fahimta da a ce karka yi kaza gara a ce maka ba a yin kaza idan aka ce maka ba a yin kaza can daman ba a yin shi kenan hani ne kuma da duriya akan haka to anan sai yace la tasumul mar'atu ai mace ba ta yin azumi wa zawjuha shahidun alhali mijinta yana halarci yana nan gari tare da ita yawman manzon Allah yace ai ba ta azumtar yini in dai ba na Ramadan bane illa bi iznihi dole sai da izinin mijinta haƙƙi ne na miji akan matar shi in za ta yi azumi na nafila ta nemi izinin shi idan bata nemi izinin shi ba dan ya bata wannan dan ya bata mata wannan azumi ba shi da laifi a wajen ubangiji tabaraka ta'ala hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya haramta ma mace ta yi azumi na nafila mijinta yana halarci sai da izininsa don kar ta dau azumi shi kuma yana bukatarta shi kuma karba gayyata ta mai gida sawa'an a cikin dare ko a cikin yini wannan wajibi ne duk lokacin da miji ya gayyaci matarsa to wannan dole ne ta amsa masa shi kuma wannan azumi na nafila ne shi kuma amsa gayyata shi kuma wajibi ne kaga ka'ida ko wajibi shi yake gaba da abu wanda yake wato wannan mustahabi to shine sai yake cewa min gairi shahari ramadan sai dai in azumi ne wanda yake na ramadan to don haka akwai sauran azumi waɗanda suke na wajibi wanda shi ma wannan miji bai ya halatta wato ya bata mata azumi kuma wannan baya buƙatar cewa ta nemi izininsa irin azumi wanda yake na kafara in ma kafara ta kisa wanda yake na kuskure ko kuma kafara ta misali shine rantsuwa malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas da abu sa'id allah ya yarda da su wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin abu huraira hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin na cikin bukhari da muslim an rawaito wannan hadisi daga abu sinad shi kuma daga musa ibn abi usman shi kuma daga mahaifinsa shi kuma da shine kenan mahaifinsa abu usman annahdi shi kuma daga abu huraira allah ya kara masa yadda kenan hadisin kusan hanyoyi gare shi daban-daban a takaice hadisi ne tabbatacce iya abin da yake nuna mana haramcin mace ta yi azumi na nafila ba tare da izinin mijinta ba babu ma ja a fita a hiri ƙaba'i ramadan wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam na jinkirta wato ramuwa ta azumin ramadan ma'ana ka jinkirta shi don ba dole ba ne ba daga yau azumi ya wuce a ce karama iya bashin da ake binka قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا هو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي قال وقد روي قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا wato aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ban kasance ba ban zamanto ba ina rama iya gwargwadon abin da yake kaina na azumin ramadan take cewa illa fi sha'ban sai a cikin watan sha'ban ma'ana bashin da na sha na azumin bara misali ta ce ba na rama shi sai cikin watan sha'ban an gane ko ta ce ina haka hatta tuwufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallama duk bashin da ake bi na na azumin ramadan to tace ba na rama shi sai a cikin watan sha'aban kuma manzon Allah ya san da haka kuma ya gani amma bai hana ni ba idan don haka malam yayi baban cewa hal halak ne mutum ya jinkirta wato ramuwar azumi wanda yake na ramadan amma inda za ka rama iya abin da ake binka da gaugawa ba tare da jinkiri ba to wannan shi aka fi so domin ubangiji ta'ala na yabo akan bayansa waɗanda suke masu gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi ayoyi sun wuce a lissafa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatil lil muttaqin da faɗarsa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in da faɗarsa ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun da faɗarsa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum al-aya da can faɗarsa a cikin suratul baƙara da suratul ma'ida fastabiqul khairat don haka waɗannan ayoyi gaba ɗaya abinda suke nuna mana ana buƙatar bawa ya zamanto yana da gau- yana da gaugawa akan aiki na alkhairi bashin da ake bin ka aiki ne na alkhairi to don haka ba a buƙatar ka jinkirta amma tare da halaccin zaka iya jinkirtawa don haka ita Aisha a nan jinkirtawa take sai a cikin watan Sha'aban wato tarama shine ma da yake cewa wannan hadisi na Aisha hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin Bukhari da Muslim malam yace Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya rawaito wannan kwatancin wannan hadisi daga Abu Salama daga Aisha Allah ya kara mata yadda mu je wannan babin sai mu tsaya babu ma ja'a fi fadli sa'imi idza ukila inda wato wannan babi na bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da fadala ta mai azumi idan aka yi buɗe baki a wajensa ma'ana kana azumi wasu masu azumi su zo wajenka su yi buɗe baki قال حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا شريك هو ابن عبد الله القاضي الكوفي عن حبيب بن يزيد عن ليلى عن مولاتها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم إذا أكل عنده المفاتير صلت عليه الملائكة قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن يزيد عن ليلى عن جدته أم أمارة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الديالسي قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن يزيد أنه قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم أمارة بنت كعب بن الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن يزيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم أمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها الأنصارية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا قال أبو عيسى وأم أمارة هي جدة حبيب بن يزيد الأنصاري wato habib ibn zaid ibn zaid ba ibn yazid ba ko ibn zaid wato habib ibn zaid ya rawaito wannan hadisi daga laila ita kuma daga uwar gidanta wace ce uwar gidanta ita ce ummu umara shi lafazin maula ana amfani da shi ta fuska biyu idan aka ce maula maulatun kenan ita baiwar da aka yanta ana iya faɗa mata wannan suna haka ita wadda ta yanta ta ma'ana mai gidanta ita ma za a iya ce mata maulatu an gane ko kamar yadda bawan da ka yanta shi za a iya ce masa maula kamar yadda ake cewa zaid ibn harifa maula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a iya cewa maula ne na zaidu ma'ana mai gidan shi ne shine sai ya ce an maulatiha daga wato uwar gidanta ita ce ummu umara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa mai azumi idan an ci idan masu buɗe baki wato suka yi masu azumi suka yi buɗe baki a wajensa almafadir wato jam'i ne na almuftir almuftir kenan mutumin da yake buɗe baki domin an ciro shi ne daga al-iftar al-iftar shine buɗe baki na mai azumi sai ya ce asfa'imu idza akala indahul mafadir wato mai azumi idan masu buɗe baki suka yi buɗe baki a wajensa ko mu ce idan masu azumi suka yi buɗe baki a wajensa manzon Allah ya ce sallat alaihi mala'ika mala'ikun Allah za su masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa rama domin mai Allah yake cewa allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم addu'a ta mala'ikun Allah subhanahu salati na mala'ikun Allah shine su ringa roƙa ma bawa gafara kamar yadda hadisi sahihi manzon Allah yake cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ghfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi kenan salatin mala'iku shine addu'a ta roƙon gafara gabawa shine anan yace mai azumi idan masu azumi suka yi buɗe baki a wajensa manzon Allah yace sallata alaihi mala'ika mala'ikun Allah za su ringa masa addu'a ta neman gafara illa kasancewar wannan hadisi hadisi ne da'ifi illarsa domin wannan marwayaci shari'a ibn abdullahi al-qadi kasancewarsa wato marwaici ne wanda yake saduk kuma wato yana da mummunar hadda tun lokacin da aka jibinta masa alkalanci wato hadda shi sai ta yi rauni sannan illa ta biyu a cikin wannan hadisi kasancewar ita wannan laila majhula ce an gane ko majhulatul hal ce a malaman hadisi babu wani wanda ya yabo akan tabalantana wanda ya fallasa duk marwayacin da aka samu malamai ba wanda ya yabo a kan shi kuma wani ne fallasa shi ba to wannan ana kiran shi majhulul hal hukuncin hadisi na majhulul hal shi kuma hadisi ne da'ifi a takaice hadisi ne da'ifi malam sai yake cewa shuba ya rawaito wannan hadisi daga habib ibn zaid daga laila daga kakar habib ita ce ummu umara wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatancin wacce riwaya ta Sharik ibn Abdullahi al-Qadi shine sai malam yazo da wannan riwaya ta Shu'ba daga Habib ibn Zaid ke cewa naji wata yantacciyar baiwar mu ana ce da ita Laila tana ba da labari dangane daga kakata ita ce ummu Umara diyar Ka'ab al-Ansariya lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajenta ita ummu umara fa qaddamat ilayhi ta'ama sai ta gabato ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinci an gane ko za mu fa'idanci kenan karrama bako in kai bako dan wani abun kusa da baki ko da abinci bai samu ba ka kawo masa fa qala kuli manzon Allah sai ya ce ci abincin ke ma ci fa qalat sai ta ce inni sa'ima azumi nake ya manzon Allah da ta ce azumi nake manzon Allah sai ya samu damar da zai karantar da ita wani abu shi da'iya mai kira zuwa ga addinin Allah iya abin da ake bukata ya lura da dukkan halayen mutum daga ya samu wata dama to yi kokari ya cusa masa wani abu na ake da ta ce masa inni sa'ima azumi nake sai manzon Allah ya ce to inna sa'ima tusalli alaihi mala'ika idza ukila indahu hatta yafruhu wa rubbama qala hatta yashbahu manzo Allah ya ce da ita lalle ku mai azumi mala'ikun Allah suna masa addu'a idan aka yi buɗe baki a wajensa hatta ya furgu har aka kai lokacin da masu buɗe bakin suka gama mutane suka zauna suka yi buɗe baki a wajen to mala'ikun Allah za su yi maka addu'a wa rubbama qala hatta yashba'u su da yawa ma yakan cewa maimakon hatta ya furgu sai ya ce hatta yashba'u har sai sun koshi ma'ana har sai sun kai lokacin da suka koshi mala'ikun Allah kenan ba za su daina maka addu'a tun lokacin da suka fara buɗe baki kenan mala'ikun Allah suna addu'a suna addu'a suna addu'a sai masu buɗe bakin nan sun tashi sannan mala'ikun Allah za su tsira a wata riwaya har sai sun kai lokacin da suka koshi a takaice ita ma wannan riwaya riwaya ce wadda take ba'ifa ba ta inganta ba shi ne malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sai ya ce ya fi wancan riwaya ta farko inganci domin wancan riwaya ta farko kasancewar illar biyu ce bayan ita lailakin majhula ce ga wannan marwaci sharik ibn abdullahi al-qadi a nan ku ita kadai ce kenan illar hadisin a takaice dai wannan riwaya ita ma riwaya ce da'ifa sannan riwaya ta uku shine riwaya ta Muhammad ibn Bashar daga Muhammad ibn Ja'far daga Shu'ba daga Habibu ibn Zaid sai ya ce an maulatin lahum daga wata yantacciyar baiwar ana ce da ita Laila kuma daga kakar shi ita ce Ummu Umara bintu Ka'ab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatancin wannan hadisi illa kasancewar wannan riwaya ta Muhammad ibn Ja'far a cikinta bai ambaci ba hatta ya furgu cewa mala'ikun Allah za su ci gaba da addu'a har sai masu buɗe bakin sun gama buɗe baki auye shi baku ko kuma sai sun ƙoshi babu kenan wannan ziyada a wannan riwaya malam ya ce ummu umara wato ita ce kakar habib ibn zaid al-ansari a takaice dai wannan hadisi gaba ɗaya waɗannan guda uku ba su inganta ba don ba ɗaya dukkan shi hadisin ya kewaya ya kewaya kan habibu bin zaid yake tsayawa ba wata hanya wanda ya zo in ba wannan hanya ba inda a ce an samu wata hanya mai dama dama za ta iya karfafar shi sai ya zamanto kenan hadisi ne wanda yake hasan amma in dai hanyar hadisi ɗaya ɗaya ce in hanya ta kai dubu in dai kowace tana da illa to matsayin hadisi ba ifi yake sai in an samu wata hanya ta daban wannan hanya ta daban in mai dama dama ce kenan ita ce za ta karfafe shi ya tashi daga martaba ta hadisi da'if da kai hadisi wanda yake hasan illa kasancewar ba mai azumi buɗe baki sawa'an kana azumi ko baka azumi in dai ka ba mai azumi buɗe baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana kana da adadin ladan waɗanda suka yi buɗe baki a wajenka ba tare da an tauye musu wani abu wanda yake na lada shi wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam kuma akan hadisin nan na'am Zai da shi ta ce azumi take ko farkon karatu mu yi magana a kan musamman ba ina da ya shafi ne ta bata da na ta bata ba lokacin ta ce azumi take Eh.
ya kace ta ci eh kenan ka ga wannan ma wata matsala ce da wani ita ya kawo mata ziyara eh sai ta kawo masa abinci ko ku shi a duk ana kiran shi ba ku da baki kuma kan abinci ko wanne kamar ni su suna buɗe baki ita kuma ta ce azumi take
shi anan da ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abincin ta ajiye masa na'am sai manzon Allah ya ce mata ke ma ki ci kuli ya ce ci abincin na'am sai ta ce ni azumi nake yawwa kenan ba lo- lokacin buɗe baki bai yi ba a lokacin da shi manzon Allah ya kawo ziyara azumi ba su ce kenan shi ba azumi bai yake yawan shi da ana kiran ta kenan ba azumi ba ma cin abinci kawai ne kamar gaga fitur kenan shi al-iftar shine buɗe baki idan aka ce al-fudur kuma shine karin kumallo anan ita abin da zamu gane lokacin da ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abincin lokacin buɗe baki bai yi ba na'am amma sai ta bashi uzurin da ya dace mata ta ci sai ta ce a azumi nake to shi ko sai ya samu damar da zai kwadaitar da ita akan wani aiki na alkhairi sai ya ce mata me azumi kwa in har masu buɗe baki suka yi wannan kenan tunda azumi take ta yi kokari ta shirya ma yan uwanta masu azumi kenan abun buɗe baki mun gane ko kenan anan kwadaitarwa ne yake mata ni abin da ban gane ba shi zai yi buɗe baki ita kuma ta ce azumi a'a shi ba buɗe baki bane kenan Eh.
wannan masu buɗe bakin kenan da yake aka ce daban ne kenan masu buɗe baki shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba azumi ba yake Eh, ba azumi ba yake ita ita ce take azumi
kuma idan masu buɗe baki za su yi abu eh mai azumi shi ba kwarai kenan kawai.
to malam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم